الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin risala na abu muhammad abdullahi bin abi zaidan alkirawani allah ya mishi rahama muna cikin kitabul buyu wa ma shakalal buyu mun gama da buyu muna cikin ma shakalal buyu abinda ya kama da cinikayya to shekaran jiya mun yi abinda ya shafi haya ko da jinga ya ce wa manifta a samaratan duk wanda ya sayi ‘ya'yan itace fi ru'usi shajar bisa ga kanun itace dabino ba a ɗebe ba yana can bisa kan dabino sai a zo a sai mai shi ya sayar shi aka nufi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta matuƙar ya ƙosa da binin ko da bai idina ba inda ya ƙosa ta yadda yanzu ko a ɗauki ruwa ko a ci gaba da ruwa ba zai shafe shi ba to ya halatta a sayar da shi to shi ne ce duk wanda ya sayi 'ya'yan itace fi ru'usi shajari suna bisa kanun itace to ya za a yi a saishe su sai a samu wanda ya san kan dabino sai ya yi kirdado dabinan nan suna buhu biyar shine alkhirsu kirdado ai kirdado ko to kaga yanzu cinikin buhu biyar za a yi to wanda ya sai 'ya'yan itace suna bisa kan itacen ba a ɗebe ba fa'ujiha sai an ka halakar da su 'ya'yan itacen ujiha daga ja'iha ja'iha shine musibar da ke samun shuka ko 'ya'yan itace ita ce ja'iha mi sunanta da hausa eh annoba annoba ita annobar shuka ko ƴaƴan itace yawanci kun fahimci ja'iha ko musiba wadda ke annoba wadda ke samun shuka ko ƴaƴan itace ta halaka to mutum ne ya sai ƴaƴan itace suna bisa kanun itacen ba a ɗebe ba kahin ya ɗebe fa'ujiha sai an ka halakar da ƴaƴan itacen bibardin saboda sanyi sanyin gada an kai shekarun jiya sa duk ‘ya'yan sun lalace. Au jaradin ko fara bayan an yi cinikin kahin ya ɗebe Allah ya fari farin ɗango. Au jalidin ko hazo wani nau'in hazo ne can irin rasha inda ake dusa ƙanƙara ko mu ce dusa ƙanƙara. Don abin da ya ce nan na yake ga sharhi. au jalidin ya ce wa huwal ma'ul jamidu shi jalid wasu ruwa ne sandararru fi zamanil bardi lokacin sanyi lahu lam'an yana da haske shi ruwan kazzu jaji kamar gilas kaga dusar kankara kenan na dalla to shine jalid sai an ka halakar da 'ya'yan itacen bibaradin saboda sanyi au jaradin ko fari au jalidin ko dusar kankara au gairihi ko wani sama me zai zama waninsa kamar iska kamar barayi sun ka shiga duk sun ka ko da daddare ko da su atawa duk sun ɗebe ɗaɗɗayan dabinan ko kuma lokacin yaƙi a ce abin ga mutane sun ka shiga duk sun ka kakkarya itacin ko sun ka ɗebe rundunar yaƙi tabbi ta wurin ko abin da ya haka ko 'yan farauta ba in yi wa tabbar muke su duk abin da sun ka samu suna ɗiba ba to sai 'yan farauta da daddare sun bi nan ko da mareci baka nan duk sun ka shiga sun ka ɗebe dabinin nan sun ka wuce da su shi ne gairi to ya za a yi fa'in ujiha idan an halakar da ƙadar thulisu gwargwadon ɗaya bisa uku na ‘ya'yan itacen fa aka ko abin da ya fi sulusi to wuda'a sai a kayar da kuɗinsu anil mushtari sai a kayar anil mushtari ga mai saye ƙadar zalika gwargwadon wannan mina samani na kuɗi yanzu hasara na gawa wanda ya sayar shi an ma'ana in abin da an kai hasara in abin da ja'iha ta sama ya kai sulusi ko he da sulusi to hasara tana ga mai sayarwa wa ma na ƙasa an thuluth amma abin da ya kasa sulusi abin da hasara ta sa bai kai sulusi ba faminal mubta'i to hasara tana ga wanda ya sayi kai kai hasara amma da sharadi in ya zan ba sakacinka ba ne ‘ya'yan itacen sun ƙosa sun nina amma kake ɗebewa haɓɓarai sun fito sun ka ɗebe to nan mai gona babu ruwa ne sakacinka ne ko ku har sanyi ya taho ya halaka shi ko duk dai abin da ya saja ya haɗu wannan kaga sakaci ne nashi don haka nan shi zai ɗauka hasara amma in dai wani abu ne ya to da wurin Allah kafin su isa ɗebewa ja'ihar ta samu to wannan in ja'ihar ta kai sulisi zuwa sama to hasara na ga wanda ya sayar in kuma bata kai ba wanda ya saye shi zai ɗauka hasara muna tare wala ja'ihata babu alloba fi zar'i ga shuka wancan ga 'ya'yan itace to amma shuka fa babu alloga babu alloba ga shuka don me saboda ita shuka kalamu wahid baya halatta a sayar da ita sai ta sai ta bushe kaga in ta bushe kun ba wata ja'iha da za ta samu ta ba dalla to in an ka sai shi ta kahin ta bushe to kaga an saba ma shari'a don haka ga in alloba ta same ta shari'a babu ruwan ta kai da ka saye kai kai abin da shari'a ta ce kakkai don haka kai za ka dauka wala fi mashturiya hakan ga babu alloba wala ja'ihata babu alloba fi mashturiya ga duk abin da an ka saye ba da an yi bisa bayan ya bushe mina thimar na 'ya'yan itace waɗancan 'ya'yan itace kahin su bushe ne su na an ka yi ciniki to nan in ka ce in allobar ta kai su lissi ga yadda za in ba ta kai ba ga wanda zai ɗauka hasara to amma sai da sun ka bushe sun na sun bushe sun isa ɗiba an ka yi cinikin eh an ka yi ciniki kan biya kuɗi sai ka ƙiɗebewa alloba ta same su hasara na gawa ana gare ka kai da ka sayi don kai kai yanawa muna tare shi an ma'anar wala fi mashuri haka babu alloba ga abin da an ka saya ba da an bisa bayan ya bushe mina thimar na itacen sun ne na sun bushe bushewa alaman ne na kenan an yi ciniki ka zo ka ɗebe ka ɗebewa har Allah ya kawo allobar to wannan kai kai hasara don kai kai naki watu da'u ja'ihatul buqul ana kayar da ja'iha ta buqul mabunkura ƙasa nan buqul suna iya zama ganye suna iya zama mabunkura ƙasa amma nan za mu ɗauka mabunkura ƙasa duk abubuwan da ke yi cikin ƙasa kamar mi kamar albasa gyaɗa dankali rogo wa ma'ila zalika to su duk ja'ihar da ta same su abubuwan da ke yi can cikin ƙasa to ana kayar da ita ga wanda ya sayi wa in kallat ko da ƴar kaɗan ta ko ba sai ta kai sulusi ba wancan ta ƴaƴan itace sai ta kai sulusi ko he da sulusi to amma in cikin ƙasa suke yi domin ita alloba ta cikin ƙasa mafi yawa an ɗauka abin da ke kawo ta rashin ruwa abubuwan da ke yi cikin ƙasa mafi yawa abin da ke sa su lalace rashin isassun ruwa to kaga tunda ruwa ba su isa ba kaga cinikin bai yi ba kenan mm. tunda mun yo baya aiko yace wallahi qad fi kira'i ardin gaira ma'amunatin qabla an turwa ba a biyan kuɗi hannu ga sufarin gona wadda ba amintacciya ba gabanin a shayar da ita da dole sai ruwa sun ishe ta yanzu kai na ka ɗauki sufarin fadama kasa shinkafa sai Allah ya kaddari ruwa ba su isa ba to ko ɗari ba za ka biya mai sufari ba tun da dama makasudi ai da ruwa aka amfani ko to ruwa ba su isa ba ko kuma ka ɗauki gona ma Allah ya kaddari ka an ka shaka gero an ka samu an ka samu hari ruwa ba su isa ba ko ɗari ba a bashi a gani shi ne ya ce wa tuda ja'ihatul buqul ana kayar da ja'iha ta abubuwan da ke yi cikin ƙasa wa in kallat ko da ja'ihar ta, ta, ta karanta ko da ya kaɗan ce wakila an ce layu da uba a kayan da ja'ihar babin ƙura ƙasa illa ƙadarin thuluthi magana ta biyu sai ga abin da ya kai gwargwadon thuluth to mun ƙare game da wannan ko hukuncin ja'iha wannan kuma hadisi a akwai sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sayar ma wanda ya sayar da 'ya'yan itace ga wani sai an ka halakar da 'ya'yan itacen kafin ya ɗebe ya ce to babu komi ga wanda wanda wanda ya sayar ko ɗari ba za a bashi ba yaya za ka karɓi kuɗin ɗan uwanka ba tare da haƙƙi ba dama ya sa ‘ya'ya itacen da ya amfani da su ko to sai yanzu sun ka halaka bai amfani da su ba kaga shi ba da haƙƙi na biyan kuɗi akwai hadisi mun yawa cikin bulugul maram to sai hukuncin aro na ‘ya'yan itace ya ce wa man a ara samar na filatin duk wanda ya ari wanda ya ari samara na halatin ‘ya'yan itacin dabinai na halon shi ne iccin dabino, wanda ya ari ‘ya'yan itacin dabinai lirajulin ga wani mutum, min jinanihi tun dabino yana tayi, gabanin ya ƙosa ya yi ja ya nuna. In sayarwa ce kaga bai halatta a sai sai ya yi ja, hatta yabduwa salahuhu, sai kyautatuwarsa ta bayyana, me bayyana kyautatuwarsa? hatta ya zuhuwa sai ya yi ja kaga waɗanda alamar ne na su ja to yanzu ga ciniki baya halatta a saida da shuka da 'ya'yan itace duka sai kyautato su ta bayyana ko to ga ciniki kenan amma yanzu aro ne ga aro ya halatta a saida 'ya'yan itace ko da ba su kosa ba muna tare don ku bambanta na ciniki da na aro ni in ka ga mutum dabino shi ne abincin su can in ka ga mutum na fafatuka a ara mai da Allah dabino alaman mi kenan lalurar gida abinci ya kasu a kai to ya ce wa man a amara wa man a ara samara na kalacin duk wanda ya ari ƴaƴan itacen ya ba da aron ƴaƴan itacen dabino dabinai lirajulan ga wani mutum min jinani tun daga ta tun dabino yana tayi bai kosa ba ko to fala ba asa babu laihi an yi shi ha ya sai ‘ya'yan itacen idza azhat in ta yi ja bi khirsi ha tamran da kirda don ta da bino busasshe ma'ana wannan magana mutum ne sai ya ara ma wani an ka zo an ka kimanta yana da itacen da bino guda goma kuma duk sun lema ɗaya sai an ka samu mai kirda yanzu itacen nan ‘ya'yan nan suna kai buhu nawa an ka ce suna buhu biyar an yi kirda do buhu biyar ko to sun suna ƙanana suna tayi ba su ƙosa ba sai ya arama wani to yanzu na arama buhu nawa ya aramai buhu biyar na tayin da bino to sai yau gobe yau gobe shi da ma ya ara ne saboda wani lalura gida ko ko wakila wata lalura ta cin mishi to sai shi sai su suna na sun ka ƙosa sun ka yi ja ba sun ƙosa ba kenan sun ne na ja yace babu laifi shi wanda ya bada aron ya zo ya saye su muna tare to kila ya ɗebi gwargwadon bukata ta shi wanga da an ka ba aro saura sun rage to babu laifi shi wanda ya bashi aro ya zo ya saye amma in ya saye zai biya ne da busasshen dabino yutihi zalika zai bashi wannan indal jaza da lokacin yankan dabinon in kana fiha khamsata awsiqin amma inda biyun ya kai awsiqi biyar fa aqalla ko abin da bai kai awsiqi biyar ba inda an ka halatta ayi haka ga abin da bai wuce awsiqi biyar ba wala yajuzu shirawa akthar min khamsata awsiqin baya halatta sayen hi da awsiqi biyar illa bil aina sai da tsaba kuɗi wal ardi ko kuma urula da wasu kayayyaki muna tare in za a sai ya ari da bino ga wani tun da binon na ɗanye bai nuna ba to an yi kirda doga ko buhu nawa ne ya ɗauka ba an ba shi aro ba in ya tashi biya dami zai biya eh da busasshen da bino zai basuwa tun da bai cewa shi ko ya ta ya samu ɗanyen da bino ya basuwa aro ne ai ko da bashi ne ba ya halatta ai ƙari ga bashi ba madalla ga saisuwa an bai halatta a ƙara ba baya halatta a sai da ɗanye da busasshe sai suwa amma aro shi ko hukunci ne guda da abanga mun yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khiyarukum ahsanukum qada'an zababbun ku sune mahi kyautatawa kurin biyan bashi don haka in ka ari rago dan shekara biyu gare shi ya halatta in ka tashi ka sau dan shekara uku ko hudu ka mai dan mai yayi kyau muna tare kaga wannan aro ne amma ga ciniki baya halatta shi an riba kun bambanta aro yanzu da ciniki to na aro yayi ya ari da binai a ce dabinan nan bisa kan itace an yi kirda don su buhu biyar amma tayin dabino ne bai kosa ba ko to shine an ka ce in ya kosa din yayi ja kila shi wanga shi ko bukata ta ta buhu uku ne ya ɗebe buhu uku yanzu ga sauran buhu biyu ba sai su zai yi ba to babu laihi shi wancan da ya bada aro ya zo ya saya shi aka nufi ina fashin kun fahimta ya saye ga wanda ya ba aro kwarai kuwa wanda ya ba aro sai ka saye gare shi in ka tashi biya kai ko da mi za ka biya sai ka biya da busasshen dabino wannan babu laihi kaga ga ciniki riba ce amma ga aro ba riba ba ce kyautatawa ce ka ara mai ɗanyen dabino da ya tashi biya ya biya ka da busasshe aro ne wannan kyautatawa ce ga aro amma inda an ka yadda da wannan in bai wuce ausuki biyar ba ausuki biyar fa aƙalla ko abin da bai kai ba amma in ya wuce ausuki biyar to baya halatta a yi sharaɗin ya biya da busasshen da bino sai dai ya biya da kuɗi in abin da an ka sai dan mai ya wuce ausuki biyar to sai dai a sa kuɗi ko kuma ya yi amfani da wata urula ya biya amma ba da shi da binon ba muna tare to nan an haka wa ƙarshen kitabul buyu wa mashakalul buyu'a to mu dan ƙara Babun fil wasaya, babi game da hukuncin wasiyoyi, wasaya jam'i na wasiyatun, wasiya guda, wasaya kuma jam'i, abinda an wasiya, umarnin da mutum zai bayar wakila in yagga rayuwa ta ta zo ƙarshe, ko kuma tafiya mai nisa ta kama shi wadda la'alla ya dawo la'alla ba zai dawo ba, to umarnin da zai ba dangi ko iyalai nai ita an wasiya. Allah ko na mutu. wance kun san na bashe ta ga wani ko to ina muku wasu ko na mutu a tabbatar da an yi auren nan abu kaza do Allah ko ko Allah bai mai san ba na mutu to abu kaza na ba wani shi shine wasiya duk dai wani umarni da mutum zai bayarwa zai ban dangi nai to shi a wasiya wanda ya kason su zartaswa wal mudabbari da bawa mudabbar kaga mudabbar ba mudabbir ba mudabbari kan mizani na ismul fa'il ismul maf'ul mudabbari bawa wanda an kawa tadabiri tadabiri ko mudabbar daga dubur me dubur baya madalla bawa wanda an kawa tadabiri tadabiri shine ka kire bawan ka ce mai anta hurrun an duburin minni ka zama ɗa bayan na mutu to sai ya ce da kufar kiyamun laila ya ta addu'a Allah shi kashe mai kai ya huta to shine tadabiri na yan bayan rayuwa ta ka zama ɗa to me huwa duk bawan da mai gida ne ya ce mai haka mi a hukunci wal mukatabi shi ma Allah wazna ismul fa'il ismul maf'ulihi ismul mukatabi bi fatahi ta'i ba mukatibi ba mukatibi shine ismul fa'il mukatabi ismul maf'ul da kuma bawa wanda an ka ɗora ma kitaba wallazina yabtaguna alkitabata aha eh fakatibuhum in alimtum fihim khaira ko cikin suratul nur to shine kitaba wal mukatabi da bawa wanda an ka ɗora ma kitaba me kitaba bawa wanda an ka ɗora ma fansa a kan ya biya kuɗi shi mu da bir ko ɗari bai biya alkawari ɗaya an kai mai da na mutu kazan ɗa shi ko mukatabi bawa ya yi approachin ɗinka ko kai ka kire shi kana son fansa ya to kawo dubu ɗari to mai gida ina na gado kana aiki ka te ka yi aiki wata duka kawo dubu goma kaga wata goma kenan ya yantu to shi ne an mukato to normally an kai irin wannan yarjejeniya ana rubutawa sai an ka samu ta kitaba shi ne bawa wanda an ka ɗora mafansa ya biya guntu-guntu har ya biya wal mu'taki da wanda an ka ‘yanta ga banza wanda an kawa alkawarin ‘yanci in ni dawo da maka kazan ɗa shi wannan ba, ba, an duburin minni ba shi wanga an, allaka ‘yanci ne ga wani abu wanda ba sai ƙarshen rayuwa ba ko ma an ‘yanta shi gaba ɗaya ma wa ummil waladi da hukuncin uwar ɗa ummul waladi ku yangarka wadda kake amfani da ita har ta yi ciki da kai ta haihu ko da ko barin ciki ta yi ko da ba ta haihe shi da rai ba duk ku yangar da mai ita ke amfani da ita ba ita as sadaka ba ma'adalla amma in wani ka auren mu ta haihu to kaga wannan ba bukat ba ummul walad bace ko yanga wanda mai ita ke amfani da ita hatta haihu mai koda barin ciki ne to ita ummul walad tana da extraordinary daraja akan sauran bayi za mu ji hukuncinta wal wala'i da walitaka bawa wane ne waliyin bawa mai gida nai to me a hukuncin walitaka me a ka'idojin walitaka to waɗannan abubuwa guda shidda zuwa abin da wannan babi zai karanta wasiya tadabiri kitaba yanci ummul walad da wala'u abubuwa shidda kenan go to Allah ya taimaka muna yace waye hiku yana cancanta alaman lahu ma yusifi akan duk wanda adda abin da yake wasiya ciki nai ya kamata ga duk wanda adda wani abu da ya kamata a yi wasiya da shi an yi idda wasiyata ya tattali wasiyata hadisi ya tabbata hadisin dan Umar annabi ya ce baya halatta ga duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya kwana biyu face wasiya ta tana nan rubuce gare duk abin da ya kamata kai wasiya kamar kana bai wani bashi ko wani na biyakka ko akwai wata yarjejeniya tsakaninka da wani to kakka yadda ha kwana biyu face ka rubuta ta ka aji don akwai rai akwai mutuwa in mutuwa za ta ana baka notice da ka ka bar rikici amma ko da aka shiga ɗakin ka a ɗauko diary gashi ina biyan wani kaza wani na biya ta kaza kaga babu wani rikici ina fatar kun fahimta don haka wajibi ne shi yasa wasu sun ka fassara hikun akan wajibi amma dai malaman malikiya suna dauka ta akan mustahabi amma tun da hadisi ya tabbata annabi ya ce baya halatta duk wanda ya iman da Allah da ran lahira shi yana nuna wajibi ne to yana kamata yana kamata alaman mallahu ma yusifi akan duk wanda adda abin da yake yin wasiya ciki nai an yi idda wasiyatu ya tattali wasiyarsa ya ajiye don akwai rai akwai mutuwa wala wasiyatul waritha amma ga ka'ida babu wasiya ga magadi duk wanda in kan mutu yana gadon ka koda kaɗan yake ci inda yana cikin magada to ba za a yi mai wasiya ba in kai wasiya kuma kaya aikin banza ina fatar kun fahimta duk abin za ka bashi ka bashi tun kana da rai sai kuma in sunna za ka bi baya halatta ka ba wani kyauta baka ba saura ba mm. baya halatta sai dai in kyautar nan tana da dalili kamar misali kana da ɗaya wasu na makaranta wasu ba su yi to yanzu ka biya mu waɗancan kuɗin makaranta su ma ɗanga dole sai ka ba su irin su kaga lalura ce da abin da ya kama da haka to wala wasiyatul warisan wannan hadisi ne ai ko annabi ya ce babu wasiya ga magadi tunda har Allah ya sa mai gado to a bashi gado nan da Allah ya sa mai amma ba a yi mai wasiya wal wasaya wasiyoyi jam'in wasiyatun wasiyoyi kharijatun wadda ake fitarwa ce mina thuluth daga sulusun dukiya duk wasiyar da mutum yayi in guda yayi in biyu yayi in uku in goma in wasiya nawa in mutum guda yawa in mutane sai yawa to duk za a tara wasiyar da yayi sai a tara abin da ya bari a gani wasiyar gaba ta wuce ɗaya bisa uku ba in ba ta wuce ba sai a zartas amma in ta wuce ɗaya bisa uku to sai a cire ɗaya bisa uku sai a raba ma kowa kowa a bashi gwargwadon abin da ya samu magada su raba biyu bisa uku sai dai in su magada sun ka ce a babu lahi a zartaswa wannan kaga hakkin suna muna tare wayu raddu ana mayar da maza da alayya duk abin da ya karu akan sulusi ko da an ka tara dukiyar da mamaci ya bari an ka tara wasiyoyin da yayi sai an kaga sun wuce sulusi to yan sai a cire sulusi kawai a raba musu wa'anda yawa wasiya saura kuma sai a yi raddi ne illa an yi jiza hulwarasa sai in magada sun halatta sun ce a babu kun tun da baba ya a basu da ba su adda haƙƙin gadon ba to madalla don haka wanda zai wasiya kenan yayi anniya kada yayi wasiyar da ta wuce sulusi eh to wal it'u bi ainihi mutun yayi wasiya yayi wasiyar a yanta wani cikin bayi nai yayi wasiya a ba wani dubu ɗari cikin kuɗi nai yayi wasiya ayi kaza ayi kaza to yanci wasiyar da ya yi ta ‘yanci da ainihi da ainihi nai mubadda'un wanda ake fara zartaswa ne alaiha a kan sauran wasiyoyi in ga bawa wanda ya yi wasiya a ‘yanta shi to in ya mutu shi za a fara ‘yantawa kafin a binciki sauran wasiyoyi wal mudabbar fi hati bawa wanda ya wawa tadabiri alkawarin tadabiri anta anta mudabbarun ko ko anta hurrun an duburin minni wanda yawa alƙawarin tadbiri fi siha lokacin da yake lafiya lau shi mai gidan mubadda'un wanda ake farawa da shine alama filmar da akan wanda yawa bayan rashin lafiya ta kama shi wani cikin rashin lafiyar nan da da ta zan ajali ne yayi mai alƙawarin tadbiri wancan kutun yana lahiya lau to wancan aka fara zartaswa in bai wuce sulasi ba min ijqin na yanci wa gairihi da waninsa wa alama farrada fi hakan ga kuma bawan da yawa alƙawarin tadbiri shi za a fara zartaswa alama farrada akan abin da shi mamacin yayi sakaci fihi ciki ne min zakati na zakka fa ausa biye wasiya da shi lokacin hidda zakata yayi bai hiswa ba to yanzu ga rashin lata ya mai tsaye don sai wasiya don Allah ko da na mutu a hiddan min zakka tun wancan wata ya kamata in hiswa ban hiswa ba to in ga bawan da yawa tadbiri ga mazhabin malikiya to shi aka fara zartaswa kafin wasiyar da ya ahidda mai zakka amma ga hakikani ba haka abin yake ba zakka aka fara hisuwa don ita haƙƙin Allah dole ne yayi tadbirin yayi tadbiri gabawa ne a kyautatawa ce amma zakka fa wajibi ta ya hitar in bai hitar ba ana iya sa shi wuta akan ta amma in yana da bawa miliyan bai musu tadbiri bai mutu bai bai lahi ba wurin Allah kyautatawa ce tadbiri amma wanga wajibi ne to ya aka cewa a fara zantar da tadbiri akan zakkar da ya wasiya zakka dai aka fara su haƙƙin Allah ita da awaji fa inna zalika duk wannan hafi sulusihi cikin sulusi ne mubadda'un dud ana fara shi ne alal wasaya akan wasiyoyin da yayi da bawan da yawa tadbiri da yawa da wanda yawa alƙawarin yanci ba an ce su za a fara la'akari ba akan sauran wasiyoyi to duk waɗannan ana zartar da su ne cikin sulasi da sharaɗi in ba su wuce sulasi ba ko da ya mutu an ka tara dukiyar da ya bari ga bawa ya yi maita da biri sai a kimanta bawan nan sai a kuɗin bawan nan sun yi sulasin dukiyar da ya bari sai a ce to kai ka yi hankuri haka Allah ya nuha ba magana ta da biri sai dai in su magadan sun ka ce babu tafi tafi ɗai mun ya haƙƙin muna tafi mun yafi amma in ba su sun ka yahe ba shikenan wannan magana tadbiri ta sha ruwa don me saboda kima ta shi ba ta wuce sulusan abin da ya bari don haka ga in kana bawa mai gidanka ya mata dubiri to addu'a biyu an bisa gare ka Allah ya kashe shi da wuri-wuri sannan Allah ya sa ko da ya kamutuwa kuma ya bar dukiya wanda ba kima ka ba ta wuce sulusi don in kima ka ta wuce sulusi kaga sai a sai a tadda magana muna tare to wa mudabbaru sihha bawa wanda an kawa tadbiri cikin lafiya sanda mai gida ne mai tadbiri yana lahiya lau mubadda'un wanda ake farawa ne alaihi akai nai akan bawa wanda an kawa tadbiri bayan rashin lafiya ta kama wa idza daqa thuluthu idan sulusi yayi kunci me kuncin sulusi an tara wasiyoyin da yayi duka an tara dukiyar da ya bari sai an kaga wasiyoyin ga sun wuce sulusi kaga shi nan sulusi yayi kunci to ta hasa ahlul wasaya to sai a cire sulusin su mutanen da an kawa wasiya ta hasa sai su yi zamiya kowan wannan yayi wasiya a bashi dubu ɗari wanga yayi wasiya a bashi dubu hamsin wanga yayi wasiya a bashi dubu ishirin kaga an tara nawa kenan eh dubu ɗari da saba'in ko to madalla ko da an ka tara dukiya ta yi sun wuce sulusi to kaga sulusi ɗaya za a hissuwa sai ya zan abin da abin da kila dubu ɗari uku ya bari kaga yanzu ya yi wasiyar dubu ɗari da saba'in nawa a sulusin dubu ɗari uku dubu ɗari don haka yanzu dubu ɗarin ga ɗaya sulusi su za a hissuwa to sai a raba musu mai dubu ɗari sai a samu abin da an ka bashi mai dubu hamsin shi ma a samu abin da an ka baya mai dubu ishirin a samu kaga kowa dai bai kaiwa ga abin da an ka baya saboda mi saboda sulusin ya yi kunci to shine ta hasa sai su yi zamiya ahlul wasaya masu wasiya allati la tabda atafiya wanda babu farawa da ita wasiya wanda ba da ita aka farawa ba to haka za a yi wallan rajulun ruju dawowa ya tabbatar ma mutum an wasiyati daga wasiya ta in ka yi wasiya kafin ka mutu kai wasiyar da ne kwanaki na fasa ka samu ba kyautata ba ce min itqin na yanci wa gairihi da wani nai na yi wasiya koda na mutu a yan tawadi ko ko na ya mai tadbiri sai ka koma tara waɗannan da ka sa shaida don an kai wasiya ana sa shaida bayan an rubuta ana sa shaida don kada abu ya zan rikici sai ka ce kai tadbirin da nawawa ne ku shaida na walwale ko ku alƙawarin yancin da na wawa ni na walwale ko kuɗin da nace in na mutu a bawa ni ko na mutu ku bashi ko ɗari na na tassuwa mutum ya samu yayi haka nan hmm? wa tadbir to me tadbiri tunda mun yi tayin tadbiri ko me tadbiri abinda at tadbiri an ya kula rajulu mutun ya ce li abdi ga bawansa anta mudabbarun kai an yi ma tadbiri au ko kuma anta hurrun an duburin minni kai ka zama da bayan rayuwata shine tadbiri kai ma bawanka alƙawarin yanci amma bayan mutuwarka to wanda bawan da an kawa tadbiri menene sharuɗan tadbiri yace thumma sannan to bayan kai mai tadbiri la ya juz lahu baya halatta ga shi mai gidan bai uhu sai da bawan nan duk bawan da kawa tadbiri to baka samu kuma daga baya ka sai da shi ba wallahu khidmatu amma ya samu ya ta sashi aiki kana iya sashi aiki kana iya ba sai haya ya ta yayo aiki a biya ka da sauransu wallahu intiza'u mali kuma ya samu ya kwaci dukiya ta in yana da wata dukiya kana iya amshewa tunda da kai da kaya duk mallakar waya ne da bawa da abin da ya mallaka duk mallakar ka ne malam yamrad amma muddin bai kamu da rashin lafiya shi mai gidan ba wala huwa da ya samu ya sadu da ita in kanat amata in kuyanga ce kuyanga ka kawa ta da biri na yan taki bayan bayan mutuwata to ka samu kuma ka ci gaba da amfani da ita wala ya da'ul to ko mu tsaya nan mu tsaya nan ko kada abin yayi yawa to yanzu dai mun ji tadbiri ko ko mun ji hukuncin wasiya wasiya ana zartar da ita ne ga sulusi don haka ka yi anniya ka yi mai wasiya kak ka yi wasiya abin da ya wuce sulusi in kuma ka yi to iyaka yan uwa su zartar da sulusin sai dai in su sun kace a zartar su a duka haƙƙin magada ne sannan mun yi tadbiri tadbiri shine kawa bawanka alƙawarin yanci bayan rayuwarka da zaran nan mutu ka zama ɗa ba wanda an kawo tadbiri ba a iya sai sai amma ana iya ci gaba da sa shi aiki na bauta har lokacin da kan mutu in kan mutu to sai a diba a gani in kima ta bata wuce sulisi ba sai a zartas in ta wuce sulisi sai a bashi hankuri sai a kai shi kasuwa a sai suwa a sa kuɗin a haɗa kuɗin da kuɗin gado sai a raba magada